أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا na musulunci uku ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai hijira annan muhammad sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha nawa ne sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu hudu alaihi salatu wassalam wanda yau da taimakon Allah ta'ala za mu ɗora ne akan aya ta ashirin da hudu fadin Allah madaukin sarki matsalul fariƙaini kal a amawal asammi wal basiri wal sami na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Allah ya fara buga misali ne tsakanin ɓangarori guda biyu ɓangaren muminai ko ɓangaren mumini da kuma ɓangaren kafiri idan an ce mumini shine wanda ya yi imani da Allah madaukakin sarki cikakken imani wa saddaka bihi ya kuma gaskata Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ana so a buga misali tsakanin mumini da kafiri shine masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'a misalin bangarorin nan guda biyu bangaren muminai da bangaren kafirai ko ka ce bangaren mumini da kuma bangaren kafiri to kamar makaho ne da kuma kurma da kuma mai gani da kuma wanda yake yana ji shin waɗannan hal yastawiya ne masala shin za su iya zamantowa daidai ma'ana za a iya kwatanta su su zama iri ɗaya idan ka lura da shi makaho da kurma suna ɓangare guda al'a'ama wal asammi idan kuma ka lura da albasir da assami su ma suna ɓangare guda كأنهما واحد to anan an sifanta kafirci da makanta an kuma sifanta kafirci da kurumta kamar yadda kuma aka sifanta gani da ji a matsayin imani li'annahuma min wasfil mu'min yanzu an taba kwatanta wato gani da ji da kuma kurumta da kuma makanta idan ba gane ba da kurma da mai ji duk ɗaya suke da makaho da wanda yake gani duk ɗaya suke da kafirci da musulunci duk ɗaya ne la yastawun ba daidai suke ba afala ta zakaru yanzu ku ba kwa wa'astuwa duk bayanan da ake muku da gargaɗin da ake muku da jan kunne da ake muku da faɗa da ake muku ba kwa wa'astuwa shine afala ta zakaru idan wannan aya ta nuna wani abu wana tana nuna mana darajar imani akan kafirci lalle imani ya fi kafirci sannan kuma yana nuna mana cewa duk wanda yake kamar kafiri ne to daidai yake da wanda baya ji baya gani na'am baya jin gaskiya ya aiki da ita ha kuma baya ganin gaskiya ya aiki da ita mumini kuwa yana jin gaskiya ya aiki da ita kuma yana ganin gaskiya ya aiki da ita Allah ya sa mu cikin masu ji masu gani na gaskiya kuma ya ba mu ikon aiki to bayan nan me yace sai shiga kisa Allah mu alaihi salatu wassalam ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم a can bayan Allah ya bambance mana tsakanin kafiri da musulmi to kuma wani wurin ya yi bayani cewa daman kafiri gidansa wuta musulmi mumini shi kuma gidansa aljanna kenan kaga yanzu za mu iya cewa shin da ɗan aljanna da ɗan wuta ɗaya ne la yastawi ashabul jannati la yastawi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ka gani Allah ya ce da 'yan wutar da 'yan aljanna ai ba za su taɓa daidaituwa ba 'yan aljanna su ne masu rabauta wa ma yastawi al'ama wal basir a wata ayar wa ma yastawi al'ama wal basiru wala zulumatu wala nuru wala zillu wala harur wa ma yastawi al'ahya'u wala al'amwat Allah ya ce inna Allah sami'u inna Allah yasma'u man yasha'u ai ba za su zaman doto daidai ba da makaho da mai gani da kuma duhu da haske da inuwa da zafin rana da rayayyu da matattu ba za su taɓa zamantowa daidai ba Allah yana jin wanda yake wato yana jin wanda ya ga dama ko kuma yana jiyar da abin da ya ga dama duka na iya ɗaukan fasarar amma an tafi musulmin man fil qubur kai kuma manzo Allah ba za ka jiyar da wanda ke cikin kaburruka ba sannan kuma ba za ka jiyo mai suke faɗa ba wannan yana nuna mana cewa akwai fa bambanci tsakanin kafirci da musulunci lallai al-islamu shine ali al-kufur kuma shine nazi to sai Allah ya kawo mana dan bambance mana tsakanin ƙarya da gaskiya sai ya shiga isar annabi nuhu alaihi salatu wassalam to sai ya ce mai ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيكا نوح زواج متاننسا yace da su inni lakum nadhirun mubin lalle ni mai gargadi ne a gare ku kuma mabayyanin gargadi mana yana musu wa'azi a bayyane a fili babu wani ɓoyewa sai yace da su Allah ta abudu illallah sakon farko kada ku bauta wa kowa sai Allah tauhidi kenan inni akhafu alaikum azaba yaumin alim ni ina je muku tsoron azabar rana mai radadi ta shafe ku ku bi Allah kada ku yi shirka duk wanda ya shirka da Allah zai gamu da azabu yaumin alim in an ce alim bil hamza ana nufin radadi amma alim bil ayin kuma ana nufin mai ilimi azaba yaumin alim azabar rana mai raɗaɗi mana azaba mai raɗaɗi abdullahi dan abbas ke cewa allah ya turo annabi nuhu alaihi salatu wassalam bayan shekara arba'in bayan ya ba shekaru arba'in a rayuwa ya turo shi sannan ya zauna yana yin da'awa yana karantarwa yana karantar da mutane sai da shekara 950 shekara 1050 aka yi ruwan tufana aka halakar da waɗanda za a halakar bayan ruwan tufanin ma sai da ya shekara 60 a duniya gaba ɗaya idan ka haɗe shekarun annabi nuhu alaihi salatu wassalam a duniya shekarunsa na haihuwa da na da'awar gaba ɗaya na da shekara 1050 annabin Allah shekara dubu ɗaya da hamsin kaga ya daɗe shi yasa mutanen da sun fi daɗewa na yanzu ba sa daɗewa mu annabi ya riga ya faɗa ce a maru ummati ma baina 60 ila 70 ko ila 70 kwata-kwata shekarun al'umma ta tsakanin shekara 60 zuwa 70 ne duk za su yi ta shemewa da ta sheme su tun yana shiga 60 sai ga yana neman lafiya 70 kwa daman ana Allah Allah ya karisa in mai kuɗi ne don ya mutu a ci gado idan bayi da kuɗi talaka kuma don ya tafi an gaji da shi subhanallah imam mukatil ya ce annabi nuhu ya rayu shekara ɗari a wata riwaya kenan a wata riwaya aka ce an turo shi na shekara hamsin wasu ma suka ce ma yana shekara ɗari biyu da hamsin shekara ɗari biyu da hamsin aka turo shi kuma ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kaga wannan babban aiki kenan bayan dufanan ma sai da shekara ɗari biyu da hamsin kenan a nan a lissafin waɗannan malaman annabi nuhu yana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin falabita fihim alfa sanatin illa kamsi na ama ya zauna a cikinsu shekara dubu babu hamsin wannan da'iya kenan shekarun wa'azi ne fa kawai shekaru wa'azi tsagwaro da ya yana wa'azi shekaru shekara 950 yana wa'azi wannan yake nuna mana cewa lallai yan uwana wajibi ne mu sani cewa mu a ƙarshe muka zo gwanda ma mu haɗa kayan mu fara kimtsawa shekarun raguwa suke ta yi yanzu wanda za su biyo bayan mu su biyo bayan mu shekarun su bare kai namu ba dattawan mu na da sai ga sun fi dadewa amma mu na yanzu ba sa dadewa to haka duniyar take to abinda dai qur'ani ya faɗa annabi nuhu ya yi shekara 900 da hamsin yana kwaran ya wa'azi amma yanzu ni da kai mutum ya ɗan yan shekaru yana da'awa sai ga yana alfahari da wannan ko ya ce ai shi ya yi iya abin da zai iya ya gaji kuma to ga annabin Allah ya shekara na 150 me Allah ya ce ma nan
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه إن أنت الملأ من يوان يوان إلكا إلكا كافرا وتمتنا نبنوه عليه الصلاة والسلام الأشراف والرؤساء كنا من يوان يوان متاني cikin mutane annabi Nuhu sai suka ce kuma kar manta ya ce allazina kafaru waɗanda suke kafire ne suka ce ma naraka illa basharan mislana mu fa muna ganin kai ba kowa bane face kawai mutum ne irin mu yana tare da su suna cewa ai kai fa mutum ne kamar mu don me za ka zo mana da wani abu na fifiko ko kai da'awar kai kafi mu da wani abu tun da kai mutum ne irin mu to baka da wani abu da za ka kawo mana sabo kuma wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna kuma muna ganin cewa waɗanda suke mabiyanka ba kowa ba ne face waɗanda suke a razilu na ƙasƙantattun cikinmu ne daga arzul ne sai ake yin jam'insa a kan arazil kamar laraba sukan ce kalbun da aklub da akalib duk ana faɗa da can yadda ya ce wattaba'akal arzalun wattaba'akal arzalun ana nufin wato kaskantattu talakawa miskinai as-safalatu waɗanda suke ba su da daraja su suke binka badiyar ra'ayi wato waɗanda suke binka farkon ra'ayi ba tare da sun yi tunani ba kawai kana gaya musu sai su bi ka in an ce mutum badiyar ra'ayi wato mutumin da ana gaya masa abu farkon ra'ayi kawai sai ya ɗauka baya yin tunani akan ɗaukan wani ra'ayi ko ya yi shawara ko ya ɗan tsaya ya samu rawiya da natsuwa baya yi ana tuhumar mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam su kafiran zamaninsa suna cewa ai jama'arsa wato badiyar ra'ayi ne ba sa tunani suke bin ka kawai ba sa tunani suke bin ka shine ma'anar badiyar ra'ayi ba sa tunani suke binka da suna yin tunani da ba za su bi ka ba wai waɗanda suka bi annabi nuhu sun bi shi ne akan kamar ma ba su da ra'ayi kai annaba wannan sun yi haƙuri wallahi wai kafiri wai shine zai gaya maka wannan wai wa ma nara lakum alaina min fadlin kuma mu ba ma ganin kuna da wata falala ma akan mu kai Nuhu da kai da mabiyan naka ba ku da wata falala a kanmu. Bal na zunnukum kazibin, bari dai mu mun tabbatar ku maƙaryata ne, take suka ce annabi Nuhu maƙaryaci ne wal iyazu billah. Allah gyara mana halinmu. To yanzu wannan aya dai kun ga dai mutanen annabi Nuhu ne suka kai masa farmaki manya-manyan gari, almalau. an ce manyan gari sarakuna da jagorori da waɗanda suke cewa a yi ko kar a yi to su ne suke yakar annabi nuhu suke gaya masa wannan magana ka tara talakawa wanda ba su da komai suna ƙarƙashin ka kamar yadda yanzu ake sukan da yawa daga cikin malamai masu da'awa sai a ce ai ba kowa ne a bayan su ba in banda talakawa wanda ba su da aikin yi su ne ake tara su kawai su suke tare da su haka ake faɗa to wannan duk wanda ya faɗi wannan magana ba shi ne na farko ba ‘yan uwansa sun riga shi almala'ul lazina kafaru sun riga shi ko ba haka ba ne yawwa to malam me yace kuma bari mu ji قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون duk talakan da Allah ya taimake shi yana cikin talauci yana addini ya gode Allah ka gode Allah da Allah bai saka cikin manya manyan masu kaɗi kuma 'yan ta'adda ba ga kuɗi ga mulki amma ba addini an yi asara rayuwa mai addini ita ce rayuwa mai daɗi ita ce rayuwa mai falala ita ce rayuwa ce mai matsayi to shine annabi nuhu ya ci gaba da cewa qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ya ku mutane na ba ku gani ba idan na kasance a bisa bayyananniyar hujja daga ubangiji na bayyana ana nufin bayanun min rabbi bayani daga ubangiji na wa atani rahmatan min indihi kuma ya bani shiriya rahama ana ana nufin ma'arifa da huda sani da kuma shiriya daga gare shi fa ummiyat alaikum ku kuma din shiriyan da rahamar sai ta ɓuya gare ku shine fa ummiyat ummiyat khafiyat ummiyat ulbisat alaikum ya cuɗe muku ya ɓuya gare ku ba ku gane gaskiyar ba ba ku ganin kamar ya ce da su ni yanzu ba ga ina kan shirya daga ubangiji na ba bayani ingantacce daga ubangiji na ko kuma Allah ya ɓoye muku gaskiyar ba ku gani ba anulzimukumuha to yanzu za mu lazimta muku wannan hujja din ko mu lazimta muku wannan bayani ko mu lazimta muku wannan rahama din wa antum laha karihuna alhali ku kuna kyama la turidunaha ba kwa san shiriyar ba kwa san rahama kina yana nuna cewa mu ba an turo mu bane mu annabawa dan mu lazimta muku mu tilasta muku ku yi addini amma ina shaida muku ina kan shirya daga ubangiji na kuma ni ba zan muku tilas muku dole akan ku bi abin da nake kai ba me ya ƙara ce musu ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون
wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ya ku mutane na ina shaida muku ni ba na roƙon ku dukiya ina yin aiki na ne dan Allah kuma ba zan roƙi ku bani kuɗi ba alal wahyi wa tabligh risala akan wahayin da Allah yake min da kuma isar da manzanci in ajriya illa ala Allah ladana yana wajen Allah ma'ana ajriya sawabiya ladana a wajen Allah yake daman kuma wannan shine abin da duk mai da'awa yake faɗa ladan sai na wajen Allah da'awa da karantar da mutane aiki ne na Allah kuma Allah ne yake ba da lada duk lokacin da mutum ya wayi gari yana takassubi da wannan yana neman kuɗi da da'awa subhanallah to ya wayi gari ya yi asarar tafiyarsa wasu magabata ma in suka yi aikin Allah aka ba su kuɗi to suna ganin wannan ma ya taɓa ma imaninsu kada ma nan gaba zuciya shaidan ya zo ya sa musu cewar su yi wannan abin don a ba su kuɗi so ya kamata mutane su kiyaye a yi aiki don Allah a nemi yardar Allah kuma mutane su sani cewa don Allah ake musu. idan dai Allah ya biya aiko an gama biya kwalliya ta biya kudin sabulu so shine Nuhu yake ce musu ni ba na neman kudi a wajen ku kuma wannan shine abin da duk wani mai da'awa ya kamata yi ka gaya wa mutanen ka wallahi ba na bukatar kudin ku mutum ya daki kirji ya ce ba na bukatar kudin ku kuma ba dan kudin ku nake yi ba to wannan ita ce da'awa mai yanci amma malami mai wa'azi kullum yana yar karamar murya ina karatu zai daɗi malami mai faɗa mutane gaskiya in ya je wajen wani yana rusunawa yana neman na cefane ai ka kasance ya ƙare kuma ku bai kamata ku bar malamanku suna rayuwa irin wannan rayuwa ta kaskanci ya zama mutum ta wannan hanyar da awar ta nan ne yake takassubi wanda ya bashi ya lallaba shi wanda kuma bai bashi ba ya zage-zage don baya bashi to an yi hasara kuma wannan yana nuna mana malamai ya kamata su zama suna da izza da kirji ka ce ba wanda yake bani kuma idan akwai wani wanda ya san yana bani shi yake daukan nauyi na to bismillah ya daina daukan nauyin so ashe wannan ya nuna wani abu ya ku yan uwana yana nuna mana dogaro da kai a cikin wannan da'awa al-i'timadu ala nafs mutum ya dogara da kanshi wa ma ana bi qalidil ladina amanu kuma ni ba mai koran waɗanda suka yi imani bane ba وما أنا بطارد الذين آمنوا ni ba mai koran wanda suka yi imani ba ne ka duba kenan wannan yana nuna mana mai da'awa ya kamata ya zamanto yana da mai kyakkyawar alaka da mabiyan shi ya daina musu wa'azin da zai kore su ya daina musu mu'amalar da mai zai hantare su ya ankara su a'a yace innahum mulaqu rabbihim lalle su masu gamuwa ne da ubangijin su tabaraka wa ta'ala ay sa'iruna ila rabbihim fil ma'aji fil ma'aji walakinni arakum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku ko mutane ne waɗanda kuke kuna da jahilci ku duba lafazin da ya ta musu magana cikin uslubi mai kyau ni ba na neman ku bani kuɗi duk wanda ku yake karantarwa wallahi baya neman kuɗi a hannun wani to zai samu yanci a karantarwa shi zai samu ainihin wato hurriya kamila ba tare da ya zo yana wulakanta ko yana tozarta ba freedom cikakken yanci saboda shi yana yi ne don Allah kuma yana da hanyar da yake samu ya ce sha amma yayin da aka mai da malamai suka zama 'yan maula to gaskiya za a sha wahala ba lalle ne a samu wa'azi mai kyau ba yayin da aka yinwatar da su aka sa su kullum suna cikin bukata to za a matse su a matse su idan an ga suna cikin yunwan sai kuma a saki wata doka dokar da ta saba wa ka'ida da shari'a to kuma sai a dan sako musu wani abu na kashewa wannan kuma ba zai bari su faɗi gaskiya ba kisa rayuwar manzan Allah ta zama rayuwa mai yanci shi abin da yake ci daga baitul mali yake ci directly idan an je an yaƙi abin da aka samu wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama to anan yake dauka yake ci baya zuwa ya ce yana roƙon wani ko wani ya ɗauki nauyinsa mu yanzu alfahari muke wai wani ne kai kana ƙarƙashin wani wai wai yana ɗaukan nauyinka wai kana alfahari da wannan ai abin alfahari shine ya zama kai kana ɗaukan nauyin wani kuma akwai abin ciwo kwarai da gaske malami mai da'awa a ɗauki kuɗi a bashi a yi amfani da wannan kuɗi da aka bashi a yi barna a addini amma wannan kuɗi su rufe masa baki ma iya magana babu baliya da bala'i da masifa da ta wuce wannan kada Allah kai mu wannan lokaci kuma ya raba mu da fada cikin irin wannan yanayi Allah ka azurta mu da haƙuri da talaucin da ka jarrabe mu da shi kuma Allah ka cire mana kwaɗayin abin hannun wani duk lokacin da mutum ya waye gari yana da yanci baya kwaɗayin abin hannun wani to zai faɗi abin da ya ga dama ba tare da yana jin tsoron kowa ba amma duk lokacin da na san in na zo na yi wa'azin nan akwai wani wanda yake gashi na yana kallo na in na faɗi laifinsa ba zai miƙo min yar buhun shinkafa da ya saba yana turo min duk wata ba to fa lallai sai ka gan ba sa abu mutum ya zo sai ya kauce kawai a yi ta jan baki ana fassara ba tare da sharhi ba mu je ana ramma ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
su mutanen annabi nuhu manya manyan nan wannan mala'u din su ne suka ce wai sai in yana so su yi imani da shi su kasance tare da shi to su ba su harka da talakawa miskinai so ya kori duk fukara'un da suke karkashin sa idan annabi nuhu ya zo wa'azinsa da karatunsa waɗanda suke tare da shi miskinai ne talakawa motaju na galbanai gajiyayyu so su manya-manyan gari suka ce ka tattara su gaba ɗaya ka kore su duk su bar wurinka to shine a can yace wa ana ba tsari da ladina amanu ni ba zan kori waɗanda suka yi imani ba kuma kai ma kakka yadda a raba ka da mutanenka kaje da kyau alaƙarka da 'yan siyasa kada ta sa ka kori almajiranka alaƙanka da masu mulki kada ya raba ka da darasi da karatun da kake yi wa almajiranka samun shiga wajen suwa ne kada ya sa a raba ka da almajiranka da kake tare da su su su ne jarinka duk wani malami mai da'awa mai karantar da mutane waɗannan dai talakawa miskinai mabukata da suke karkashin suna sauraron wa'azinsa wallahi tallahi su ne suke da tabbas su ne kuma jama'arsa har mutum ya yadda saboda wata manufa ta siyasa ta wani ko kuma manufa na mulki na wani ya zo ya kawo maka wani tsarin da zai raba ka da al'umma ka ya raba ka da jama'a ka daga baya ma mutum ya wayi gari ya tashi daga layin malantan ya koma wani malami ne yana karantarwa kullum ana darasi suka ga yana da jama'a suka yaudare shi suka kawo masa wannan abar ta siyasa ai malantan da ana son ka kuma kana magana ana ji ai banda ka fito kaji bayan wannan fitowar da yake kullum duk sati kana fitowa ka karantar duk sati kana fitowa kai hudu ba duk sati kana amma wai wai ka fito suka rude shi da wannan al'ummar da yake tare da bai san cewa saboda Allah suke son sa ba bai san cewa da ya fito a layin kujerar wannan 'yan siyasan ba to kuma da wannan mutanen da ba su bi shi ba bai san cewa wannan ƙur'anin da ake so a raba shi da shi ba da hadisan nan da ake so a raba shi shi yasa waɗannan mutane suke son shi daga baya waye gari sai dai ka je an daina cewa malam ana cewa honorable da kuma su suke ba da darasi yanzu ya zama honorable karuwa ma ta zo ta dura masa ashar amma tun da yana neman ƙuri'ata dole je ba ta haƙuri har gidan da take barnarta to kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi kai yanzu malami mai karantarwa kai za ka iya tsayawa a kujerarka ka isa da saƙonka shi wancan ɗan siyasan da yake so ya raba ka da harkarka ta karantarwa shi in ya dawo ya zauna a kujerar nan naka kajin gidansu ma ba za su zauna saurare shi ba saboda bai da abin da zai faɗa to wannan kafar da ka toshe to sai suke so su raba ka da ita sun raba ka da abin da ka iya sun je sun haɗa ka da abin da baka iya ba kuma ba su iya koya maka ba to shi yasa duk abin da Allah ya sa ka iya shi ka rike shi hannu bibbiyu ka mutunta shi ka kimanta shi kada ka bari a zo a raba ka da manufarka a ɗora ka akan manufa ko ra'ayin wani daga baya ka zo ka yi asara lafil iri wa lafil nafiri su sun ce sai ya kori mutane yasa a can Allah ce wala tadru lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها to kowa ya tsaya a gidansu ya rike ƙwaryar da zai iya rikewa ya auna da kwanan da zai iya aunawa wanda ya bari aka jibga masa buhun da ba zai iya ɗauka ba to zai sha wahala kuma za a tafi abin shi a baya Allah raba mu da nadama ya ce wa ya ƙaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum Nuhu ya ce wa mutanensa ya ku mutane na waɗannan mala'un fa su muke magana ƙalin mala'un lazina kafaru min ƙaumi din nan waye zai taimake ni a wajen Allah yayin da na kori waɗannan talakawa ku kun zuga ni in kori talakawa in kori miskinai to waye zai taimaka mu a wajen Allah afala ta zakarun yanzu ku ba kwa wasuwa yanzu ku ba kwa ɗaukan wa'azi ba kwa ganewa wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba zan ce da ku ina da taskar dukiya ta ubangiji gaba ɗaya ba fa'ati min hama tatlubuna in ba ku abin da kuke bukata na dukiya wala alamul ghaib kuma ni ba zan ce da ku na san gaibu ba wa ukhbirukum bima turiduna ballantana ma zo ta ba ku labari akan duk abin da kuke so su cewa suka yi waɗanda suka yi imani da kai wato miskinai ne talakawa ka ba su dukiya ka ce musu kaza ka ce musu kaza ka ce musu kaza har ma ka yi musu da'awar taskokin dukiya na Allah suna hannunka a dawo da harkar duniya kurin bai kuwa dora su a hada su da Allah a dawo da su harkar duniya idan ka kwadaita musu dukiya sa bi ka sai ce a'a ni ba zan faɗi haka ba haka wannan yana nuna kar mutum malami ya zama mai da'awa mai wa'azi a can wani gefe shi yake mai talqini wani a can gefe shi zai ce ka ce musu kaza ka rinka musu kaza ka yi musu kaza kai ba tare da kana da wani seti naka ba wala aqulu inni malak kuma ni ba zan ce muku ba ko ban ce muku ni mala'ika bane ba. don kun ce mun ma na raka illa basharan mislana ba sun ce mutum ne shi irinsu ba to kada wai dan kokarin mai da martani ya ce to inni malak to ni mala'ika ne kaga mun sha bamban to ku bi ni baran faɗa haka ba wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum lan yu'tihumullahu khaira ba zan faɗa ba ga waɗanda idanuwanku suke wulakanta su miskinan nan talakawa kenan waɗanda ku kuke wulakanta suke ganin ƙanana ne ma'ana muminai ko da suka ce araziluna ne badiyar ra'ayi ƙasƙantattun cikinmu talakawan cikinmu su suke binka to ni ba zan ce don kun faɗi haka a kansu lan yu'tihumullahu khaira cewa Allah madaukin sarki ba zai ba su alheri ba ko bai ba su alheri ba tawfiki da imani da lada ba a'a duk da talaucinsu akwai alheri a tattarar su duk da talaucinsu akwai kuma imani a tattarar su Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi ya bar wa kansa sani dangane da abin da ke cikin zukatansu min alkhairi wa shar na daga alheri da sharri min ni sama da ni idan ku nayi haka in na gaya muku waɗannan abubuwan da na faɗa inni idan lamina zalimin to kam lalle ni na kasance cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kansu so gaskiya ba zan faɗi waɗannan abubuwa ba don in faranta muku in saba wa Allah to bayan ya gaya musu wannan ya rufe kofa kenan me suka ce ma yaran ba قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين suka ce kai ya nuhu kad jadaltana ya nuhu kai jayayya da mu hasamtana ka dame mu da musu mu faɗa ka faɗa mu faɗa ka faɗa ma'ana suna ganin su manyan mutane ne ya zai zo yana jayayya da su fa aksarta jidalana ka yawaita yi mana musu da jayayya fa'atina bima ta'iduna ka je ka kawo mana duk abin da kai mana alkawari na azaba din ka je ka ce ubangiji za ka yi kawo tunda mun gaya maka ka ika yadda kalmar fa'atina bima ta'iduna ta'iduna ai bima ta'iduna min al'azab abin da kai mana alkawari na samun mu na azaban ka je ka kawo shi shi kafiri ba idan hankali wani lokacin wallahi ai da cewa ya cewa za ka ce masa za su in ka isa ka ce in ka isa ka ce Allah naka ya yafe mana mana haka ya kamata ce ko ba gaba ne ba amma ina sai su ce wai fa amtir alina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin ali ka ce ubangijin naka yi mana ruwan duwatsu ko kuma ya kawo mana azaba mai radadi ka ji wai da wannan za su rinka challenge annabawa subhanallah fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin su wai ransu ya baci suka ce zo musu da abin da ya musu alkawali na azaba inda gaske yake yi to kun ga cewa suka yi su wato ya zo musu da shi ba su ce Allah nasa ya kawo ba sai suka danganta lamirin kansa to bari ku ji annabawa kare babin tauhidi me zai ce na'am قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين qala inna ma ya'tikum bihi Allah sai ce a'a ai Allah ne zai zo muku da azabar ni ba ni zan kawo azabar ba yana nan yana jin ku shi ya san lokacin da ya dace ni iyakaci na wa'azi inna ma ya'tikum bihi Allah Allah ne zai zo muku da shi in sha'a in ya ga dama wa ma antum bimujizina kuma ku ba ku kasance masu kubucewa Allah ba in ya ga dama sai ya yi muku azabar ba wanda ya isa ya kubuce kuma an tafi mujizin kuma sai ya ce musu me?
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون shi ma ya yi fushin amma kuma bayanin annabawa cikin hikima yake kawowa sai ce dai ya lura wala yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba tunda kun faɗa na faɗa ni ma na maimaita alamu suna nuna nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum idan ma nayi nufin da yi muku nasiha din in kana Allah yuridu an yaguyakum idan dai matukar Allah ya yi nufin ya batar da ku to nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba kuma haka lamarin yake huwa rabbukum ubangiji dai shine Allahnku ma'ana shine abin bautar ku lahul hukm wal amru shi yake da hukunci shi yake da umarni wa ilaihi turja'un kuma gare shi za ku koma ko kuke komawa fa yujzikum bi amalikum ya taimaka sakayya dangane da ayyukan da kuke aikatawa shikenan sai shi أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون sai Allah ya dawo da zance kuma ya ce wai shin wai cewa suke yi nuhun nan ƙarya yake yi ne am ya ƙulu naftara wannan kenan ka iya cewa bal ya ƙulu naftara sun ƙaryace nuhu sun ce ƙarya yake yi imamu muqatil ya ce a'a ana nufin muhammadu ma sun kafiran nan da ake ba su labarin wannan kisoshi da manzala ke karanta musu suna ƙaryata Muhammadu ne ko kuma ka ce sun ƙaryata Muhammadu ƙul to gaya musu zai iya ɗaukan ko dai Nuhun ko shi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama in iftaraituhu fa alayya ijrami idan har ni na kirkiri wannan zance da nake gaya muku shine iftaraituhu in ni na kirkire shi fa alayya ijrami to lallai zunubi na da laifina ismi wa wabali wa jurmi yana kaina kalmar ijram a larabci ana nufin kasbu zambi wato nemo zunubi ko ɗebo zunubi ko ɗora kai zunubi to in ma in ma kirkira ne ana ganin ni na kirkira to shikenan ai ba ruwanku fa alayya ijrami laifina da zunubina yana kaina wa na- wa ana bari'un mimma tujrimuna to amma ni ma na barranta da barin abin da kuke ainihin wato aikatawa na zunubi la u'akhadhu bi dhunubikum kuma ni Allah bai zai kama ni da laifin da kuke yi ba aje a haka din ni ƙaryan nake na kirkiri Qur'anin ko aje a haka din ni ƙaryan nake kamar yadda kuka faɗa na kirkiri maganganun da na faɗa to in ma haka ne laifin yana kaina ku kuma zunubin da kuke aikatawa kuma yana kanku in an je kiyaman a warware a bambanci to sai mai Allah ya ce وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون shikenan Allah ya sake wahayi wa Nuhu alaihi salatu wassalam labarin da yana ka annabi Nuhu wa uhiya ila Nuh sai aka yi wahayi zuwa ga Nuhu alaihi salam annahu lan yu'mina min qaumika Allah ya masa wahayi cewa kai Nuhu ba wanda zai yi imani daga cikin mutanenka illa man qad amana sai wanda ya riga ya yi imanin nan tun farko Abdullahi dan Abbas ya ce mutanen annabi Nuhu yace anna qauma nuhin alaihi salam kanu yadribuna nuhan hatta yasqut suna dukan nuhu duka in yazo wa'azi su kewaye shi sai ta dukansa sai ya fada ƙasa su ɗauke shi su je su jefa shi a cikin gashi gashin dabbobi zafi ya dame shi su yi ta zaginsa bayan wannan su ɗauke shi su sami wani tsohon gida su jefa shi a ciki ce ka je can ka mutu sai sun zaci cewa ya mutu washe gari kawai sai su ga ya sake fitowa wajen taron su yana musu wa'azi sai ce ga nan dai na sake dawowa bayan dukan da aka yi min kuma ina kiran ku zuwa ga Allah an ruwaito cewa wani tsoho daga cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam aka gan shi ya taho yana rike da sanda yana dogare da sanda da kuma kafaɗar ɗansa yana jaye da shi sai ga annabi nuhu yana wa'azi tsohon nan yana ganin annabi nuhu sai ya ce waɗannan kai ya kai ɗana la ya gurrannaka hadha shekul majnun kada ka yadda ka rudu da wannan tsoho mahaukaci wai annabi nuhu ne wai mahaukaci sai dan ya ce ya babana ba ni wannan sandar in buge shi ya karbi sandan nan daga wajen wannan uban nasa ya kwala wa annabi nuhu sai da ya fasa masa kai ya masa rotse to shine Allah ya wahayi gare shi shi annabi nuhu annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana annabi nuhu kai hakuri kama cire tsammani babu mai yin imani a cikin mutanenka sai waɗanda suka riga suka yi imanin nan tunda al'amari ya munana an waye gari sai duka sai cin mutunci wannan kissar Abdullahi dan Abbas kawo ta da kuma Imam Suyuti Allah ya musu rahama wasu malamai suna cewa bata inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imamu bagawi ya kawo a cikin wato tafsirinsa Allah dai yana rarrashin annabi Nuhu yana cewa annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman muna shaida maka cewa wannan wa'azi da kai ta yi shekara ɗari tara da hamsin al'ummar da suka bi ka duka-duka ba su wuce cikin jirgin ruwa ba to kai haƙuri ma bara a ƙarin imanin ba da kai fala tabta is kada ka shiga damuwa shine tabta is damuwa da ɓacin rai ka iya cewa fala tabta is fala tahzan kada ka yi ɓacin rai bima kano ya fa'aluna da abin da suka kasance suna aikatawa na zaginka da cewa kai mahaukaci ne da ma dukanka mulkinsu da dukiyarsu da abin da suke da shi mai karewa ne to da Allah ya saukarwa da annabi Nuhu wannan aya ya fahimci cewa waɗannan mutanen mutanen banza ne ba za su yi imani ba sai ya ce kawai shi mai addu'a rabbi la tazarni fardan a rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka ولا يلد إلا, و... إلا فاجرا كفارا كاجي تند براس إيماني وأكمل لسكر يا الله كرك برون أرني أبايا قصانا كهلك دسو قبادع لا تذر على الأرض من الكافرين dayyara wannan addu'ar ana yin ta a lokacin annabi nuhu shi ya kamata yi amma mu yanzu ai kaga ba a ce mana baran su imani ba suna nan suna imani ko to kan wani ya je karanta rabbi la tazra ala al-ardi min al-kafirin da yara dan naji wani yana cewa amin akwai masu imani yace innaka in tazarhum yadullu ibadak ya Allah in ka basu za su batar da bayinka za su yi ta haihuwa wala yalidu illa fajiran kafara fajiri kafiri za su yi ta haifa kawai gayyatsiya me za a yi da su Allah ka kammala da su kurum a ruwaito cewa kamar yadda imamu ɗabari ya kawo a cikin tafsirinsa au kuma ya zo a cikin tarih na tsabari waɗannan mutane malam kama annabi nuhu suke yi su shaƙe shi sai ya suma su shaƙe shi sai ya suma idan ya farka sai a je na cewa rabbi fir liƙaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba sani ba ne sai su ci gaba da yi mai bala'i da tsanantawa da cutar da shi yana nan da yana ta musu addu'a yana jiran ko wataƙila Allah zai shirya da su wallahi duk karnin da zai zo duk shekara ɗarin da za ta biyo bayan wata to sai ta fita gaban muni amma yana ta addu'a da cijan nan har akan samu wani daga cikinsu don wulakanci sai su zo su samu annabi nuhu saboda ya dade tsoho ne sai a ce wannan tsohon tun lokacin mahaifanmu da kakanninmu yana nan yana tabbatar da mutane har yanzu bai mutu ba wallahi malam sai su ce da shi ai mun same ka daman mahaukaci ne iyayenmu ma da kakanninmu ba su karɓi komai a wajenka ba ya yi wa'azi a gida ya yi wa'azi a kasuwa ya yi a gona ya yi a wajen taro ba inda bai musu wa'azi ba annabi nuhu yana ce mutane da suka sha wahalar wa'azi rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم سللبي وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا haka ya ta fafata da mutanen nan malam to abu da ya ci ya cin yau akan wakan la'u ga wulakanci ga tozartawa ga shi sun imani to me Allah ya ce da shi annabi Nuhu yayi واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سي الله يتشي دشي أن نبنوه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا kaje ka yi wato jirgin ruwa kwale-kwale shine alfulk bi na imam ibn kasir ya ce muna kallo bi mar'an minna imam mukatil ya ce bi ilmina wasu ka ce bi hibzina wa wahayina da kuma wahayinmu da umarninmu ka je ka yi muna kallo kuma muka ce ka yi wala tukhatibuni fil ladina zalamu kakka yadda ka yi mun magana dangane da mutanenka da suka zalunci kawukansu ko suka yi zalunci innahum mughraqun to za mu nutsar da su za a nutsar da su da ruwan tufana Allah ya fusata tabaraka wa ta'ala ka je ka yi jirgi ka je ka yi kwale-kwale mun baka umarni za mu yi hukunci kar kuma kai mun magana tausayin kai sa kai mun magana akan waɗanda suka yi zalunci cikin al'ummarka wannan magana tana da muhimmanci ashe akwai ɗansa ɗansa yana cikin wanda suke zalunci ta tintinin Allah ya wa abun kan da garki ya ce kar a yi masa magana ya ce sai na nutsar da su su kuma waɗanda aka ramka Allah nutsar da su da ruwa ruwa za su sha na yi hukunci zan nutsar da su kada ka mun magana akan ɗanka kan'ana haka kuma kar ka mun magana akan matarka wa'ila kai shiru su ma za su halaka tare da mutanenka imamu dabari a cikin tafsirinsa ya kawo wata kisa cewa jibrilu alaihi salam mala'ika jibril ya zo ya samu annabi nuhu ya ce da shi inna rabbaka azza wa jalla ya amurka an tasna alfulka ubangijinka mai girma da ɗaukaka yana umartan ka ka je ka yi jirgi maza maza ka yi kwale-kwale wannan dai kwale-kwale na katako sai nuhu ya ce to ni ya za a yi na yi kwale-kwale ni da ba kafinta ba sai jibril ya ce ubangijinka ya ce dai ka je ka yi ai yana kallon ka annabi nuhu ya je ta samun itatuwa da katako yana ta harhaɗawa Allah ya taimake shi ya wannan kwale-kwalen da hannunsa shine mutum na farko da ya fara yin kwale-kwale duk kwale-kwalen da ka gan shi a duniya nuhu ya fara yinsa kuma bai kuskure ba ko ɗaya don Allah ya ce bi a ayunina kuma ya ce bi wahayina wa wahayina ko ba kama ne Allah ne mai wahayi ya ce to ga yadda za ka yi kuma ya yi to malam me faru ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون to gashi ya fara yin kwale-kwale wa yasna'ul fulk yayin da Allah ya umarce shi ije wannan jirgi na kwale-kwale sai ya fuskanci kayan aiki zai ta tattarawa itatuwa ya nemo karfe ya hada da wannan duk Allah ya ta nuna masa sai ga mutanensa sun zo kuma suna kallonsa waɗannan mutanen da ba su yi imani da shi ba wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu duk lokacin da waɗannan manyan mutane na jama'ar shi annabi nuhu suka zo wucewa ta gare shi ta inda yake sakhiru minhu sai su ta mai izgilanci kalmar sukuriya su rinka yi masa izgilanci da wulakanci a'a ya nuhu kuma annabtan ba ta ci yanzu an koma kafintanci wallahi mana sirta najjaran ba'dan nubuwa bayan da ka ce kai annabi ne yanzu kuma ka dawo kafinta ne wannan maganar da suka gaya wa nuhu alaihi salatu wassalam wasu malamai suna cewa kamar da imamu dabari ya kawo cikin isar Allah ya jarrabe su ya rike mahaifan matansu suka daina haifa musu ‘ya'ya kaf ɗari namiji kam suka daina haihuwa to wannan shine sakhiru minhu amma shi qur'ani bai faɗi lafuzan da su suke faɗa ba amma ku ɗauka ko ma me na isgilanci ma suna gaya mai an ga annabin Allah yana kwale-kwalen katako shikenan ya zama abin magana a gari da cin mutunci Allah sarki annabi nuhu kala in taskaru minna yace in har kuka yi mana isgilanci fa inna naskaru minkum kama taskarun sannan mu ma za mu yi muku izgilanci kamar yadda kuka yi mana izgilanci akwai sakayya a wajen Allah tana nan tana zuwa Allah zai muku ukuba mu gani mu ma mu yi dariya wasu ka ce a to ya za a ce annabi ma ya yi izgilanci kuma dama ya halatta annabi ya izgilanci suka ce wannan magana akwai izdiwajiya wato kamar misalin wani lokacin idan mutum ya maka wani abu da ya kai maka yi sakayya ba wai dan cewa ka sifantu da wannan abun ba amma ramuwa ce shari'a kuma ta ba da dama mutum ya ma ba daidai ba ka rama wasu suka ce a'a abin da ake nufi idan har kai kuka yi mana izgilanci to za ku ga za ku ga ƙarshen masu izgilanci kuwa me yace mana فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ga sakamakon fa sawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzi da sannu za ku san wane ne azaba za ta zo masa yukhzihi wanda za ta wulakantar da shi ba dai ni kuke wa izgilanci ba dan ina ka- ina buga katako ba ku san Allah ne umarce ni yace ne ba to da sannu za ku ga wanda Allah zai kawo mai azaba nan gaba kaɗan kuma azaba ta wulakanta shi azaba ta wulakanci wa yahillu alaihi azabun muqim kuma dawwamammiyar azaba ta sauka gare shi ko ta wajaba gare shi ni da ku magawa zai same shi me yace حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل hatta idza jaa amruna Allahu akbar Allah ya ce har sai da umarninmu ya zo lamarinmu ya zo azabar mu kenan wannan amruna din kurin dora mata azabar mu har sai da azabar mu ta zo wa farat tannuru kalmar tannur ana nufin tukunya da ake dora ta to wannan bayani ne akan bulbulan ruwan dufana a shida mun nitsarwa ya ce zai ko la ilaha illallah Allah in ya tashi wa mutane azaba ba abin da baya musu sai gashi ƙasa ta yi ta bulbular da ruwa cewa aka yi wa annabi nuhu ya nuhu idan ka ga ruwa yana bulbulowa a ƙasa to kai maza ka hau jirgin ruwanka imam ibn kasir ya ce at-tannur dinnan ana nufin wajhul ardi hatta idza jaa amruna wa farat tannuru da azaban mu ta zo sai kasa ta bude ce ta bulbular da ruwa ruwa ya ta bulbula ya ta bulbula wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma ala amrin qad qudir وحملناه على ذات ألواه ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ففتحنا أبواب السماء كو شنو فرقه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ده لا نسوك جي آيوين عند الله يكاوسو أنا بسي قرآني ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواه ودسر ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر القرآن كنا والله ما هو بكلام البشر والله ما مجانا دان أدم بني مجانا الله ني وفانا التنور أساتي تقبل الجلوة an yi saɓani a ina ne wannan wurin suka ce nahiyar kufa wasu ce ina ne wasu ce asham ne a wani wuri da ake ce da shi ainihin warda wasu ce a indiya ne inda aka yi wannan ruwan tufanin kenan almuhim da wannan dai shine tarihin ruwan tufana قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين sai muka ce da Nuhu maza maza maza maza ka ɗauka ka ɗora a cikin wannan kwale-kwale naka min kullin zaujin isnaini wato ka ɗauki zauji biyu in an ce zauji biyu sun fi biyu an gane ko kamar misalin wannan ɗaya wannan ɗaya azzakar wal unsa kawai azzakar wal unsa wa ahlaka hadda kuma iyalinka ka hada da su to kamar ya wa ahlaka wa ahlaka ma'ana ihmal ahlaka ka ɗauki iyalinka waladaka wa iyalaka ɗanka da iyalinka amma illa man sabaka alaihi alqawlu sai dai kuma wanda maganar Ubangiji ta tabbata gare shi ta rigaya shi ne halaka. Halaka ta Ubangiji ta tabbata gare shi. Malamai suka ce matarsa ce wa'ila da kuma wannan ɗan nasa kan'an. Wasu suka ce sunansa ba kan'an ba sunansa yamu. Wa man amana. sannan kuma ka ɗauki duk wanda ya imani da kai a cikin mutanenka amma kar ku manta a can Allah ya ce nan ɗin Allah ce ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai mutane kaɗan kaɗan ne yawa yawan su duk ba su imani da shi ba mana ka zo ɗiban mutanen ka ɗauki zo jenis ne ka ɗauki mace da namiji mana ɓangaren mata da ɓangaren maza duka kar ka ɗauki ɓangaren maza kaɗai ko ɓangaren mata kawai mana haka Allah madaukin sarki ya sa ruwan nan ya ta bulbula yana bulbula yana bulbula yana ta bulbula ya ɗebo mutanensa da yi suka yi imani da shi ya ce su shiga wasu malaman suka ce mutum takwas ne kawai gaba daya shekara dubu ba shekara hamsin mutum takwas da shi nuhun da matarsa za a cire su ana ba da labari duk waɗanda ba cancanta ba za a cire a cikin matansa da 'ya'yansa da kuma 'ya'yansa mazaje akwai sam akwai ham akwai yafis akwai mata ma a cikinsu imam ahmad shi ce mutum bakwai ne da nuhu da yayansa guda uku da kuma wasu guda uku wasu suka ce mutane goma ne suka yi imani da shi wasu kuma irin su imam bukatar suka ce a sun kai mutum saba'in da biyu wasu suka ce mutum tamanin ne akwai dai saɓanin malamai masu tarin yawa to a ƙarshe mai Allah ya ce
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي نعم ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي الله أكبر وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم نعم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر الله أكبر إن العاقبة للمتقين to anan kisar ta ƙare kuma lokaci ya ƙare sai wani sati insha Allah sai mu dasa in Allah ya sa mun kammala ta to wani sati na sama sai mu shiga adawa Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah ya aiko takarda suna bukatar addu'a ne ya shi Allah ƙara malar lafiya ya ƙara masa ishadi amin Allah da da mu shi malar da Allah muna roƙon addu'a kasuwa ba ciniki ga kuɗin haya ya ƙare na gidan da nake ciki yana neman addu'a gurin 'yan uwa musulmi da musulmai maza da mata kenan a kuma ni ya sayi kaya na bai biya ni ba kusan wata hudu kenan ya ce yana cikin wani hali a ce maka mai da addu'a muna fatan Allah ya yi maka ba kai kaɗai ba dukan mu gaba ɗaya halin da muke ciki Allah ya takaita mana ya yi mana wannan ya ce malam Allah ya ji kan mahaifanka ya yi wa zuriyarka albarka Allah ba mu dacewa malam na yin azumi uku kowane wata amma mai- maimakon na yi sha uku sha hudu sha biyar ayya- ayyamul biri da ake fada fararen kwanaki da shamani ina azumtar litinin uku ne kawai a kowace wata hakan ya dace da sunna ka samu dama ya zo a riwaya cewa manzo Allah yana yi duk kwanakin da ya ga dama kawai kawai inda kowane kwanaki ma kai yayi babu laifi Allah zai karba in ce malam ina da aboki tambaya ta gaba kenan ya ce ina da aboki ya shiga musulunci ranar biyar ga watan sha biyu wannan satin kenan da ya gabata ya ce to amma abokansa da 'yan uwansa suna nuna masa idan har bai dawo kirista ba za su gaya wa mahaifansa su daina turo masa da kuɗi na abinci da kuma duk wata kulawa daga ƙarshe ce su je su faɗa ɗin ya ce kuma sun faɗa ɗin kuma iyayen sun daina turo mai da taimako din yanzu haka da abokan zaman nasa suka fahimci yana buƙatar taimako na kuɗi da abinci su abokan zaman su kiristoci ne sai suka ce masa in yana son taimako ya dawo kirista ya rinka zuwa coci ya rinka zuwa coci yana musu kiɗa za su rinka ba shi komai kuma gashi ya zo kano ne service nysc ya ce malam yanzu haka yana tare da mu da allah malam a ba shi shawara to na farko dai idan an yi sallah sai ka zo da shi ka kawo shi mu gan shi na biyu kuma ku sani duk lokacin da wani dan uwa ya musulunta to hakkin kowane musulmi ne akan shi ya taimaka masa ba sai an kawo shi masallaci ba a unguwar da yake ko kai da kake tare da shi a matsayinka na musulmi za ka iya taimaka masa ko ka nema masa hanyar da za ka taimaka masa ko anguwar ko a masallacin unguwar ku sannan ba sharaɗi ba ne fawai in mutum ya musulunta sai ya zo ya zama nauyi a hannun mutane ba sharaɗi ba ne wataƙila yana aikinsa kafin ya musulunta to yanzu da ya musulunta sai ci gaba da aikin shi sannan kuma kai a cikin magana ka yanzu ka ce nyc yake yi idan har nyc yake duk wanda yake nyc ba ana ba shi kudin da ba sa gaza da dubu tara a wata to ni na tuno lokacin da na yi ne dubu tara muke karba to yanzu kaga ma liyafa ta gado tsakani da allah dan wana ku fahimce ni mutumin da yake zaune ya musulunta yana nysc yana karban dubu goma sha tara a wata me ke nema sama da wannan magana ta gaskiya bayan dubu sha tara da yake karba sai kuma ya jira an turo masa wani abu to ban sani ba ko ya gama sabis din ne ya daina karban kuɗin in dai yanzu yake sabis ta wannan takardar taka dai akwai cin karo a cikinta in ko ba fahimta ba an fahimtar da kai so ina ba da shawarar ya zo din sai mu ba shi shawara mu ga me ya kamata a yi masa kuma kai ma din sai kai kokari ka taimaka dan duk wanda zai taimaka din irin ka ne ko ba haka bane ba wani bawan Allah wata rana daga kasuwa kantin kwari wai wani ya zo ya musulunta sun musuluntar da shi sun fa musuluntar da shi sun karbe ladan to tunda kuma wai ba yanda za a yi da shi ba da masauki ba da gida ba da abinci ba da kaza sai aka bugo mun waya da kasuwa kwari haka ramaka Allah alhamdulillah mu yi wa Allah godiya Allah ya mana karuwa mun samu karuwar dan uwa na ce haihuwa aka yi komi ce ai wani ne musulunta muna nan gamu a kantin kwari wallahi a kasuwar mu yazo mun musuluntar da shi amma matsalar malam bayi da masauki bayi da abinci bayi da kaza shi ne muka ce za mu kawo mashi masallaci da magariba na ce in kuka kawo shi ni kuma in kai shi ina a neman masa taimako na ce can masallacin da kuma kasuwar masallacin aljanu ne a masallacin ko mala'iku ne a masallacin ina ce mutane ne mutane ne a kasuwa mutane ne a masallaci don me yasa ba za ka neman masa taimako a shagunan ku ba da kasuwa da masallaci ina ne ya fi alamar kudi kabaro alhazan da kuke ahalus sunan ƙarshen zamani kenan ahalus sunan wannan lokaci suna da ban mamaki wallahi masu kudi ne fa yana da shagonsa shagonsa bai kaya ba za su gaza kayan miliyan ashirin ba amma yana bugo min waya bari ya ɗauko wani wanda ya mutunce kamu na ce wallahi in ka zo da shi sai ka tafi da shi kwarai da gaske shikenan dan an ce ni ina wa'azi dan an ce wa'azi shikenan kawai mutane su rena mutane hankali su je su ɗebo nauyi su zo su dora maka magana ta gaskiya to ina zan kai shi idan ni ina ni ina da bakin da zan ce a ce maka kai baka da bakin da za a ce maka ba za ka da za ka taimaka na ce ka bi shago shago ka zagaya da shi bayan kun musuluntar da shi kun karbe ladan kuma ku ni ku kawo mun abin nan to haka ɗabi'ar mutane suke kuma ba daidai bane ba bini bini sai a je a musuluntar da wani a can sai a rabe rabe rabe rabe a kawo shi masallaci a zo a lafke maka shi wallahi akwai wanda aka zo aka yi wani da ya zo ya tabbatar ya dan hada shi ya tashi kamar zai kama ruwa kamar zai dan zagaya ka ne mai sama da gasa rasa ya bar maka abin nan convert yana zaune a gaban ka bayan da zaka yi shi wani aka zo aka je aka ɗauko mana shi wani ɗan uwa shi ma wai mai imani ne ya je ɗauko mana shi daga can cikin ƙauyukan nan na Somalia wai ya musulunta wani baƙin yaro mara kirki wallahi ai na san me na faɗa shi yasa kuka ji na faɗi wannan kalma yazo wallahi malam mu ma da ɗan takawar mu da imanin mu sunna sunna muka ɗauke shi muka kama masa gida muka rinka ba shi yace ai shi sana'ar barkono yake yi shi ba sai ma an wahala ba ba shi jari kurin zai rinka zuwa yana yana siyo barkonansa yana sayarwa muka ce to muka tara masa kuɗi wallahi wani abun ya kai shekara nawa mun tara masa kuɗi sama da dubu talatin ni na ɗauki kuɗin nan na bashi muka sama masa gida babban gida wallahi na kwanciya da wurin kwanciya da komai da maganin sauro da komai wallahi kuwa muka ce ranar da ba ya zuwa kasuwa ya zo a koya mai karatu wallahi da muka tura yan hizba muka ce to su rinka zuwa suna monitorin din Musa dan bai zai ba mu dauki mutum za mu taimaka masa kawai mu zuba mai ido sai mun karanta ka wallahi kalan mu je mu dabo wani wata kamama mu dauko ta masifa ba mu sani ba to muka tura ana karanta shi wallahi malam da daddare yaron nan ashe dan wiwi ne kwarai kuwa haka dai aka samu shimfidarsa to muna da makullin ɗakin sai ya tafi kasuwarsa sayan barkonan sai mu je mu shiga ɗakin wiwi sholisho kayan iskanci da rashin mutunci gaba daya ya ce to mun je mun ɗauko wani wani can tiri kenan muna ciyar da shi ya aka ya aka ya aka yaran nan tukunna sai kuma ya fara sata sata za mu ɗauki mata a a ya haƙuri musulunta ya yi kaza kaza kaza kaza sauransu yaran nan da ya samu dai cikin ya samu ya yi kwance kwance ya ɗebe mana wasu al'amura ya yi gaba da kayan da ya kwashe da jarin da muka bashi har yau yana neman yaron nan ko tsautsayi ya san haɗu da shi a hanya a wani wuri suna nan akwai wani shi ma da ya musulunci shi wannan tun muna sakandare ne shi ma ya zo ku yi haƙuri fa labari nake ba ku ɗauka koyi abin da ne ba wai wai ko ruwa ba ce ba amma ina so mu rinka ganewa mu mu ma mu rinka taimakon kanmu da kanmu taimaki al'umma mu agaza mutane mu sa su a hanya ya zo muka yi wannan muka dauke shi muka sa shi har gida a ɗaki na ma na ajiye shi ina saurayi na matashi ma da na yi wanki da guga ka san saurayi ko jera kaya na jera kaya na na abin da yan takalma na na zuwa sakandare da waya da sauransu kaga mutumin nan wata rana bayan mun ci dumame da safe na shiga makaranta wallahi da na dawo malam bayan asara gaba ɗaya ya shi ɗakin nan tas yan takalma na da yan tsummo kana duk ya fashi ya zuba su abu ya yi gaba na ce to na ce to ba da yi daga nan na fahimci kai na aiki so Allah kyauta halinmu kullum mutane kuma ku rinka yau kanku adalci idan an yi abu sai ku duba abin da ya kamata ku yi wannan ce da Allah malam mutum ne ba shi da lafiya kuma ba shi da halin da zai sai magani wanda suke tare da shi musulmin unguwar da wanda suke tare da shi sun san bai da karfi talaka ne suka zuba mai ido suka kyale shi ta ciwon nan har ya mutu ciwo da rashin magani ya kashe shi me hukuncin waɗannan mutane suna da zunubi ƙwarai kuwa zunubi kuwa na haƙiƙa kuna ganin mutum ya mutu wannan wani irin kasawa ce da bushewar zuciya ai ba daidai ba ne Allah ya sauke kar ku yi mamakin wannan yanzu iyaye ma uba ma yakan zo ya tara kuɗi wallahi ciwo ya ciwo wallahi ƴaƴansa kaga ba su kai shi asibiti su ba shi magani ana yi kar ku yi mamaki wallahi ta wani dan unguwa wani karan kada miya bari kai wannan al'umma ba abin da ba na su yi ba Allah ya sauke wai idan mutum ya zo shafar kai ya zuba ruwa a hannunsa guda ɗaya sai ya shafi kansa da shi hannu ɗaya ya shafi kansa ko gefen kansa ko kuma ya sa ya shafi tsakiyar kansa shin wannan alwala ta yi ta yi ƙwarai shafan kai wasu na ganin ko ka shafa wani ɓangare na kan yayi amma da za ka shafa duka haka ɗin yayi amma mutum ya buɗe kan ya shafi tsakiya haka bai shafa duka ba za a ce alwalarsa ba ta yi ba don ya shafa kai sai dai bai shafa duka ba da Allah malam idan mutum ya je wajen ta'aziyya mai zai faɗa addu'a da zai faɗa wacce addu'a aka karantar a faɗa akwai addu'o'i da dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda za mu faɗa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib na Allah ne abin da ya karba kuma nasa ne abin da ya bayar komi yana da ajali ambatacce a wajen Allah kai hakuri kai dan uwan mamaci kuma kai mulada kana gama wannan ka tashi ka tafi ba a son tsawaitawa ta zama a wajen ta'aziyya a ta hira kuma a shiga gulma akan ce kuma gafar Allah li akhik Allah ya fi wa dan uwanka ya magana zama makokin nan da ake yi ba addini bane zama makoki gargajiya ne waya ake sa a bisa sunna babu shi ma a sunnar idan an mutu a karam kallahu kun san wannan ita ce bid'ar da har yan ahlus sunna sun gagara dainawa idan an mutu amma muna fatan a yi kokari a rinka dabbaka ana yi maka mutuwa da an je makabarta sai ka ce mutane mun gode Allah saka muku da alkhairi mun sallama kowa ya tafi kasuwarsa mai aiki ya tafi aikinsa kai ma da aka yi maka mutuwan haɗa kayan ka tafi kasuwarka kwarai kuwa wanda zai ma taziya ji shagon kai maka kana cinikinka ana maka taziya tafi ofis ɗinka a shari'a ba inda aka ce ka daina zuwa kasuwa ko ka daina zuwa ofis don an maka mutuwa kuma ta'aziyya ana iya ta bayan shekara talatin ma so a hana mutane zuwa aiki a hana su zuwa kasuwa a yi ta kafa canopies a unguwanni ana ajiye kujeru ana kawo jaridu ana zubawa in wurin masu boko ne ana wane ne wane ne duk wannan baya cikin addini da an yi mutuwa abin da za a fara wani ma kafin a je a kai gawar ma an je an ɗauko hayar rumfa wai an ba a ba wannan abin kunya za a zo a ce kaza abin kunya yau akwai abin kunya da ya wuce samun annabi haka ake yi ko ina ana zuwa ana zama har wurin ahlus sunnan amma wallahi tallahi ba daidai ba ne kuskure ne ya halatta a yi mutum taziya a makaranta kuma kar wani dan babansa ya mutu ya tafi kasuwa a zage shi ku da kuka zage shi ku ne jahilai kar wani dan matarsa ta mutu ya haɗa kayansa ya tafi shagonsa ya buɗe ya zauna ana mai taziya a zage shi wallahi ku ne kuka yi kuskure su sabai a gona ma ana yi mutum taziya a hanya ma ana yi mutum taziya to allahumma illa akwai yanayi na larura larura babba kuma misali wataƙila wani mutum ne babba kuma mutane za su yi ta zuwa baki daga wani wuri don su yi ta'aziyya ga iyalan mamacin to wannan ba laifi ba wai don ana goyon bayan zaman makokin ba a ajiye mutum ɗaya biyu kasi yawa yan uwan mamaci ko dangin mamaci su zauna a wani wuri ba wai sun shimfiɗa sun yi rumfa ba suna karɓan gaisuwa ga baƙi masu zuwa wannan ba laifi tun da larura ta gindaya akan haka Allah ji kan malam al'adamawi wannan babban malami dai Allah ya masa rasuwa kwanan nan a garin Kaduna dan uwanmu ne aminin mu ne malami mai himma lokacin da zai rasu ya ce to don Allah ina ga iyalai na da ɗaliban ilimi na kada a yadda a mana zaman makoki kada a yadda a mana zaman makoki ba na so na hana jama'ar da ta taru Allah ya bar kansa ta sani yawa ana gamawa ana dawowa ko tabarma ɗaya ba a bari a kofar gidan nan ba kowa ya tafi mu ma nan muna sauri muka je Kano daga nan Kano muka je ba mu samu kowa ba ma sai wani yaro cikin yaran gidan haka yana zaune yana wani abu muka je ma ba kowa dai kawai muka aika gidan sai yaron nan guda ɗaya sai muka gaisa da shi shi yaya aka yi na mutane sai ce ai malam ya cika amai zaman makoki ni ce yayi daidai warai da gaske haka in ka je zaka ji abin kamar ba daɗi ba wanda zaka yi wa gaisuwa ko kuma na makamancin wannan to amma dai hakan din shine fi gwanda mu rinka dabbakawa haka nasir haka Sheikh Muhammad Awal Albani na Zaria shi ma haka akai wasa shi ma din da ya rasu bai a bari akai zaman makoki ba so ni ma kuma ina wasiya ina mutukar a zaman makoki ku ji shaida insha Allah wannan ta rubuto ta faɗi sunanta da sunan babanta ta ce tana neman addu'a gare ku akan halin da suke ciki mai gidanta ya tafi ya batta sama da wata biyu ba ci ba sha ya bar mata ƙananan yara wai yana lagos wai yana da wata matar a can shine take wai bara addu'a game da wannan hali da suke ciki da 'ya'yanta hadda siginetar ta a jikin takardarta ni ban sani ba ko kuna ganewa kuna fahimta na ko ba ku fahimta na Allahu alam ni a fahimta ta akwai abin da fa yake da bukatar addu'a akwai abin da yake bukatar motsi yanzu tsakani da Allah matan nan tana da iyayenta har da rubuta sunan babanta mutumin nan da zai aure ta ba a titi ya ɗauko ta ba da gidansu ya je ya nema a gidansu yaya zai zo ya aure ta yi mata ciki ya tara mata yaya kawai ya tafi lagos yana cirani yana tare da wata matar ya batta babu ci babu sha tana bin masallaci tana nemo turo takarda wai ai mata addu'a ina iyayenki ba za su bi miki kado ba ina yayanki ina kaninki ina dan uwanki ina iyayen mijinki ina kannan mijinki idan duk wannan abun babu ki tafi wurin alkali ya raba auren mana me ya amfani irin wannan ne sai ku ji ta saki hanya ta yi wani wurin ina baki shawara kafin mai miki addu'a ki je ki ki ɗebi 'ya'yan nan ki kai su gidan iyayen mijinki ki zuba masa su yanda ya haƙura ya tafiya ba su ke ma ki haƙura ki miƙa wa iyayen ki koma gidan ki je ki zaura in kin ɗan samu wani abu ki ɗan kai musu kina zuwa kina duba su bayan kwana biyu uku ki ba su su ran ɗanɗana kuɗa su san muhimmancin reno in suka garu suka sha wahala za su nemo ɗan idan babu ki sa iyayenki su bawa yayanki ko ƙaninki kuɗin mota je lagos yana zuwa je san macinsa ko ya zo ya ɗauki matarsa ko ya zo ya ɗauki yayansa ko kuma ya ba ku takardar ni fa ku hakuri ni fa ba na goyon ba wannan rashin kirkin da rashin mutuncin wallahi kurin mutum ya zo ya aure yarinyar mutane kawai tafi kuma yana da wata matar a zo a bar mana ita a nan masallaci tana turo mu yi mata addu'a addu'a shi zaki ci to a yi addu'a Allah ya dawo da shi ko a yi addu'a Allah ya kawo masara ko a addu'a ya addu'ar me za a yi ki yi wannan hanya ta uku in abu ya gagara ki je ki hizba ki same su akwai wani bangare da suke kula da wannan su da yake hukuma ne sa sa a nemo miki mijin naki ki je hizba ki kai musu yaya ki ce ga mai gidanki ya tafi ya baki ai mawadaci ne ma har a Lagos yake a Lagos to ashe yana da dan harka ma kenan ni dai wallahi ban sani ba irin wannan abun wallahi ba daɗi ko wannan zai nuna maka hali irin na bahaushe sai ga darar masifar san aure aure aure ai na ba ku labarin wani ustazu ya zo irin ustazan nan yan uwa namu da muke tare da su ya zo ya same ni a kara maka Allah na gaji ya himma lafiya ina da dan uwa na mai himma da kokari yana bukatar yarinya ɗaliba ahlus sunna eh na je nema a kirinkina na je na nemo masa wata na haɗa shi da ita yana aurenta wallahi da ya tabbatar ya mata ciki kawai sai daga sai sai wani tane ko a kure wai ya tafi- wai ya tafi wai cira ne muka nemi mutumin nan muka rasa malam wasa wasa ashe ya mata ciki ya tafi ya bata bini bini wata dai wata biyu na taba baku labari sai a zo a yi mu magana akan muka ba abinci ma gidan matan nan akan ni ma zan yi kuro in je na gida na in kwako in je in je in dauko in bata nayi nayi nayi har abin ma ni ma na ga ya fara wuce gona da iri ba wai aikin Allah ne na gagarar shi ba amma ni sai nake ga akwai renin hankali ka zo ka same ni a masallaci saboda ni ustaz ne in nema maka yarinya ka aure ta ka yi mata ciki ka tafi ka bar ta sai kuma a zo a rinka aiko min gida ni laifi na tunda ni na zama liman mai daura aure ko mai nema maka aure bari in zo in ciyar maka da matarka haba ba gwanda a banni in je in ciyar da wasu marayun ba tsakani da Allah fa aikin lada mai tarin yawa malam kudin haya ya kare shi dan uwa da ya wakilci aka zo sai ya zo ya- malam kudi ya kare na haya muka je muka nemi abin nan kudin nan ce kai ta tattare kayanta na ce kana da masauki a gidanka ya ce to da ka ce dai a taimaka din bari in taimaka ya dauke ta ya kai ta ya ajiye ta yana ciyar da ita da matarsa na ce abin da ban so a kama mata haya kar a je a kama mata haya ba kuwa mu ba ma zuwa kai baka zuwa lokaci ya tsawo ta je tana shigar da maza gidan ko na amma ka ajiye ta a gidanka amma zan ci gaba da taimakawa mala haka mutumin ne bari har ta haihu Allah ya taimake mu wata rana na kama a masallaci na kama shi dan uwan da yazo ya yi hanya din yace in sama wa dan uwansa aure yana sai da magani har yanzu ina ganin sa da dogon gemun sa na sa aka kamo shi na hada shi da wani dan wani ce kamar yadda ka kawo dan uwanka kace mu bashi mata mun bashi ya mata ciki har ta haihu bai zo ba kudin haya ya kare kaza kaza wallahi ba za mu sake ka bai ka ne- ka ne ka nemo shi ni ma wallahi ban sanin ce zaka kare shi rantsuwarka a kurkuku muka kama shi kwarai da gaske nan gaba ka zo ka wuce wani da kirinki kai ustaz ne bari kai masa hanya ya zo kai masa aure muka kama shi da ya kamu sosai sai gashi ya ce a bashi dama zai hada na mota zai je nemo shi ai ya je nemo shi nace to shi ma yana zuwa directly kuce da shi kotu kawai hakan ku aka yi yan uwansa aka zo ana ta aiko min gaisuwa da wani ayi hakuri a karam kallah dan wa'azin da ake a rinka tana me ake ga mutane hakuri nace a nan dai ba wani wanda zai zo yi mu wani wa'azi ya ce wai wai wai wai na hakuri da babu Allah wallahi ya wahal da mu mutumin nan shi yasa ni nake jiya wa kaina tsoro da kuma sauran yan uwa daga ƙarshe ma yarinyar ma kwanan nan ake ga mu mutuwa ma ta yi kuma wallahi yarinya sabon aure aka rabu shine farkon aurenta ina jin wallahi bakin ciki ne karta dan da ta haifa da ya mutu sannan ya tafi din a batta tana ta zaman zawarci da wane ne wa ciwo ma kwanan nan ma ake ake ga mu mata ciwo ta ma mutu ba kawai hai shaga so wallahi mutanen mu Hausa Fulani muna da matsala akan rashin kula da aure so wannan mata mu yi mata addu'a Allah madaukin sarki ya bata mafita amma don Allah ta bi shawarar da muka bata kakki zauna haka ke ba aure ba ke babu ci babu sha yana can yana tare da wata matar ki nemo lambar wayar su ki kai shi gurin yanzu su kira shi ko ku yi kudin mota ku tura wani ya je ya nemo dan sanda ya cafke shi a can tukunna shine maganin su in mut- mutanen mu in sun sha wahala lokacin suke seti amma ka ga kyale ustaz ustaz ustaz ai hakuri ai hakuri ai hakurin sai zai daka- tafka maka wata tsayar ai bai da tsoron Allah da za a yi masa hakurin in na yi muku zafi ku yi hakuri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh